آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta Laraba 22 ga watan Bulqa'ada hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1444 a kalandar Nasara shi ma 22 ga watan 6 2022 kamar yadda aka saba a ranar irin wannan ta Laraba muna karatu wannan littafi mai albarka na tabbatul mawdu'i بأحكام المولود ونفر بكم ما لن يكون قيم لجمهورية أن من الفكر في مشرع ما يا رسول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نرى شكرا جنوب كيدا حسن دقاء ونقوم شيني درس منا تمانين دشدا har yanzu muna cikin dogon fati na goma sha bakwai inda ma da tattauna matakai da ɗan adam ke yi tun daga zama na cikin mahaifiya har zuwa karɓar sakamako a gaban Allah a lahira to dai zuwa aljanna Allah ya samu dace ko kuma zuwa wuta Allah ya sani to za mu tashi da yace faslun akwai bugun da ba a sa haka ba kawai ya rubuta wa an fal amru sa'i kuma lallai kan shi ne al'amari na biyu cikin al'amuran da ya kawo to sai ke cewa al'amuru tsani amma al'amari na biyu wannan kamar amsa ce ke bayarwa a kan biskanai da ya gabatar da ce wa hijabu an azai da biskanai amma al'awwal kan nan da su hada wa ta'ala kaddara ma kaddara wa min amrin nutfati har zuwa ƙarshe to amma al'amari na biyu وهو اعتبار للسائق لشبه الأب دون الأم شيني لورا da mai kiyafa lurar da mai kiyafa ke yi da shabahil abi wajen mai da hankali da tara tunani ta bangaren kamanceceniyar ɗan da ake wa kiyafar ko ake so a tantance da kiyafar karkata wajen kamanceceniya da mahaifi duna da ummi ba mahaifiya ba yan ce kiyafa wani abu ne da Allah ya a azurta ‘ya'yan adamu da shi laraba suke fice a ciki ta yadda ba tare da yan amfani da wata na'ura ta zamani ba kawai wasu asar ake kallo wasu gurabu sun sukan da sun shi da ke karkashin wani abu da wani abu ko wata alaƙa wacce bai yiwuwa ga zahiri ma ba kowa zai iya riskanta ba amma sai wani ya amfani da ita sai ya gano alaƙa da ke tsakanin wannan mutum da wannan mutum ko kuma wani abu mai kama da haka to abin da yake so ya tattauna a nan shine masu kiyafa waɗanda suna zuwa ne domin su tantance shi wannan ɗan gawa za a jingina shi to sai shi ne ke cewa to masu wannan kiyafa idan sun zo sukan mai da hankali ne wajen kamanceceniyar mahaifi galibin kuma za ka gaba ka da buƙatar wajen wannan yaron a gano wai ita wannan da ta haife shi wai ita ce mahaifiyar shi ba za ka taɓa ganin ma rigima akan haka ba ta ɗauki cikin shi wata tara ta haife shi ya tasa ya shekara ɗaya biyu wata wani kawo shi kuma a wani san tafa ba nan taɓa ne to ta yaya ya za a yi karɓar su to amma uba fa sai fagage da dama da za su iya zuwa sai an bi ta wannan hanya ya ce fadilani saboda haka mana saboda damuwa da kamanceceniyar sanda ake yin siyafar domin shi kamantacciyar shi da mahaifi saboda da an kaunan walad domin kasancewar shi da shi abin haihuwa minal ummi dangane da wacce ta haife shi afrun muhaqqaqun la ya'rifu fihi istibahun wani al'amari ne tabbatacce wata shubuha ko wani rikici baya iya bidirowa wani zai cika ya kaga wannan dan da ada kai mu ma muna gaba ma dai tanta bane sai ya kana nufin ba tanta ba a gaban ka sai duk da ka dauki cikin shi wata kana a tafiya wannan shubuhar ba ma a kawo ta da ka baka da bukatar ka ce to a zuwa yin kiyafa don a tantance wannan dan wanda din ce dai ta haife shi da mu muka sani ko kuma da aka yi abin a gabanmu ya ce saboda al'amarin haihuwa ta ruwa gada wani tabbataccen al'amari ne wani abu na shubuha ko wani abu na rikici baya bijiro maki ballantana har ka bukaci mai kiyafa sawa'un wannan maganar sai ɗaya ne ashbahaha am lam yushbihha wai yayi kamanceceniya da ita ko bai kamanceceniya da ita ba kaga ba bukatar ka zo ka ce to tun da dai dan nan bai kama da mahaifiyar ki ba to yanzu dan ba na ta bane ai ba ma a wannan fado ta da fadar ba a yi saboda ne alaƙa da ke tsakanin uwa da ɗa wanda ya launa a cikin mahaifiyar ɗa sun fi ƙarfin ka sai kana kallon ire-iren waɗannan sun fi ƙarfin mai mashi hukunci wa inna ma ya tafi ila lakafa a shi abin haihuwa yana da buƙatar kiyafa ne fi da awal aba'i a lokacin da ake da'awar mahaifa lokacin da'awar mahaifa ana so a tantance mahaifin misali yanzu na yanzu ana da buƙatuwar kiyafa wata mata ta haihu a asibiti ko kuma da ta haihu kila tare da ita ko ba da ita da wata galiban asibitin haka ya fi faruwa sai jirajiran nasu sai suka sha kuɗi duka maza ko duka mata suka haifa bayan ko sai ta da farmai ne kika haifa ita ba su sani ba ku da ko karɓa haihuwa ne na ɗanta eh to ko ba wane ne ma na Mrs. One, Mrs. sani ba to sai ta dai wallahi ta ta buɗe to a lokacin ka kai kiyasi ba zai iya tantancewa ba to sai a samu wanda suka iya kiyafa wanda suka iya kiyafan nan ba wata na'ura zan zo da ita ba a kawai ina jirajiran ina iyaye ina baban wannan zan ce gashi tsaya ana ina baban wannan tsaya ana ina jirajiran aji wannan aji wannan su kallajin jiri su daga kai ce kai ga baban shi ke na an gaba ba bukatar ta ce a gwajin ta yanke ya yi gwajin wannan ta ya ɗauki dogon lokaci na iya zuwa na'urar ba ta yi zai iya kallon kungunan ya kalli tsawon kungunan yara na hannu ko na kafa sai ya duba kungunan iyayen sai ce wannan kumbar daga wannan kumbar ne kuma da za ka koma aslan kuma haka abin yake babu musu ko ya kalli yanayin fadin kafa ko fadin fuska ko kunni ko ido wasu dai abu na gabbai na halitta a cikin mutum zai hukunci ne kaga yanzu wannan iyafar za ta kai mutane ne zuwa ga wani babban alhairi shine a jingina kowane abin haihuwa zuwa ga mahaifin idan har suna ma an yi umarni da a jingina wa kowa sunan shi da na mahaifi to kaga na saba in ba ga ulaki domin da aba'idin huwa aqsatu inda Allah nasaba din ba da aula to amma misali yanzu da ce wata mata ce ta haihu ba tare da aure ba sai take zargin mutane guda ɗayan biyu cikinsu shi ne ya mata cikin kaga na baka da bukatar ka kira kiyafa to da yanzu kiyafar da za ka kira hakikar da za ka tabbatar ba hakika ba ce saboda a wurin shari'a ko gwajin dna ko gwaji na kiyafa ya tabbatar da cewa wannan da ta haihu ba ne wannan da take zargin kwayar halitta ta nuna ɗan shi ne ba za a ba shi ba duk da haka ita shira ba ta ba shi ba saboda ya riga ya fita daga da'ira to kaga yanzu wannan lokacin ba za ce a kira kiyafa a jaye ko da kwayar halitta to yanzu a tantance wannan ɗan nashi ne ko ba na shi a'a shira ba ta yi ba shi ne ce wani hada saboda haka ne yul haƙo bi abuwai ne inda ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko saboda haka ne ake dingina mutum ga mahaifan shi inda ashabin rasul inda ashabin rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata a gare shi wa aktaru fuqaha ahli hadith da mafi yawan masana fikihu cikin malaman hadisi wala yulhaqu bi ummayni ba a jingina mutum da iyayen ba a jingina mutum a ce wane dan wanci a ce dai wane dan wani wanda wannan shi ne daraja kuma shi ne ubangi na shari'a yace fa idza ta'ahu abwani idan aka samu iyaye guda biyu sun yi jayayya kowa ya yi da'awar wannan ɗan da aka haifa nashi ina inda rigimar za ta kada zafi a ce su duka ba wanda ya taɓa haihuwa kowa kuma sai matar shi ta haihu likitocin asibiti sun tabbatar da an haihu amma cikin ikon Allah jiradiran sun takulle wanda suka karɓi haihuwa kuma ɗaya ya zo ya mutu kaga yanzu kowa zai kafa tarku cewa lallai mataccen ba naki bane kuma lallai rayayyan naki to yanzu irin wannan kai ne sai kira kafa masu kiyama to yanzu abin da za a yi dalla ku duba mana shi wannan rayayyan na bai kenan a irin wannan wurin sai amfani da wannan kaida da malaki faɗi da da'afu abawani idan iyaye maza guda biyu suka yi da'awar wannan jinjirin nasu ne kuriyar kafata to babu da yake a ɗauki jirajiran da iyayen a gabatar da su wanda wanda yake kiyafa wa kullu hisa sai a rikar da kowane biman kana shabahu lahu ga wanda kamancece ne ya tafi gari kuma idza lam yakun samma firash amma fa wannan za a yi ne idan babu shimfiɗa abinda yake nufi da babu shimfiɗa idan jayayyar kawai wata mata ta haihu sai wani mutum da ba mijinta bai zo ce ɗan nashi ne wata wannan a jahiliya duk sun wo wannan abu shi ma mijin ya ce to shi ma ɗan shi ne a irin wannan yanayin baka da buƙatar kiyafa domin mai alwaladu lil firashi ɗa na ne shimfiɗa ne shine mijinta walil'ahirin hajar annabi ce shi farko koki kawai za a haɗa shiri wancan mutumin da ya zo sai haɗa shi da koki ba na nufin wai jama'ar gari kowa ya ɗauko koki a gefe shi sai kai shi ga shari'a sai shari'a sai ta zartar da hukuncin jifa in ya taɓa aure idan bai taɓa aure ba a zartar da hukunci na bulala ɗari da ɗauri na shekara ɗaya shine hukunci shine sai idan lam yakun samma firashi idan babu mai shimfiɗa a tsakanin bai za ka da hunaka sharafin idan akwai mijin matar a tsakanin waɗanda suke da'awar ɗan to lam yultafat ila mukhalafati ash-shabahila ba ma a waiwayen sabawar kamanceceniyar yaron da shi kuma ba buƙatar da ce to ai kaga wannan matar ta yi ga mazaje nan guda biyu suna jayayya wannan ya ce dan shi ne wannan ya ce dan shi ne to amma kuma shi jinjirin ya fi kama da wanda ba ma'aikin shi ba wanda ba sahibin kira shi ba kenan ta ce a wannan ma yanzu ba za ta waiwaye shi ba duk ba za ka waiwaye shi ba a ina mijin matan nan da bai ka gani ta ɗauki da a bashi nashi saboda mene shi ne mai kirash fashabau na haka kamar ceceniya dalilin na iya zama dalili da hujja ta raba gardama عند عدم معارضة ما هو أقوى منه من الفراش والبينة عند أكلت أبند عند عدم معارضة عند أكلت أبند ذي شكر دوانا من أقوى منه كم أبند يبي يا فرشرتي من الفراش قولي أشيغانيك wanda shi ke da shimfiɗa awil bayyi wal bayyana ko kuma hujja da dalili sai da hujja da dalili to idan irin wannan ne ba maganar ka ce a zuwa yi kiyafa saboda ne shi mai shimfiɗa ya fi ƙarfi a kan yin kiyafa ko kuma hujja da za a kawo eh likitoci da kuka karbi haihuwa ina da wannan ina da wannan suka ce gana wannan suka ɗauko suka bayar ita kuma wannan gana ta sai aka sami ita wannan ɗanta bai kama da mijin ba sai kuma zuciya ita ba ta yadda ba ya zai yaro bai kama da mijin ba a shafu wannan ba zai yi saboda ne likitocin nan sun zo da bayyana yanzu maganar a kira wani ya kiyafa ba ta taso ba saboda ana da akawa mina da kafaci ko mina da kiyafaci haka ce na'am haka abin yake da wadda aka kuma ra'ata ne to da a ce mata biyu za su yi da awar jinjiri guda ɗaya wannan uwar na cewa wannan ɗan nawa ne ɗaya uwar ma na cewa wannan ɗan nawa ne to kuriyar kafata babu ne ce a yi kiyafa ta ce a ɗauko masani ko masaniya kalla iyayen nan kalla kafafuwansu mai yiwuwa yatsunsu su yi magana a ji irin sautinsu ko wani mai kama da haka duba jinjirin nan ko yaron nan daga nan abin da kiyafa ta yanke sai a ɗauka sai a baya wa kulli hikma bi man kana ashbaha biha min kuma sai a ɗauki jinjirin sai a bayar da shi zuwa ga wadda jinjirin ya fi kama da ita daga cikin su matan guda biyu fa'amilna bi shabahi fil mawdi'ain abu a nan sai ka kenan mun yi amfani da kamanceceniya a wurare guda biyu menene wurare guda biyu lokacin da jinjiri ya kama da mahai a irin matsalolin da suka shafi haka ko kuma lokacin da jinjiri ya kama da mahaifiya a lokacin da mata biyu ko iyaye biyu suka yi da'awar jinjirin nasu ne kaga duk iyafa kenan za ta iya shiga don warware rikici tsakanin iyaye maza za kuma ta iya zuwa don warware rikici tsakanin iyaye mata mara ce wani sare imamu ahmadu ala tibarin kafa su bi hakkin marashayi alimamu ahmadu ibn hanbal ya nassantar da lura da kiyafa a hakkin mata biyu game da abin da ya shafi mata biyu fa su'ila an yahudiyyatin wa muslima wa muslimatin waladata to ga wata jayayya kuma aka tambayi ibnu hanbal Allah ya yi maki rahama cewa wata bayahudiya ce da wata musulma suka haihu ina ɗakin karɓar haihuwa guda ɗaya fatta'atil yahudiyatu waladal muslima sai bayahudiyar ta yi da'awar cewa wannan ɗan na musulma shine nata wannan zai iya yiwuwa ba da gangan bane zai kuma iya yiwuwa da gangan illa ce ga da da ita mai hudu yana da kokari ta samu ba yau guda ne ginin musulunci ne ginin addini shin da sai dai da awar cewa wannan jinjirin na musulma huwa waladuha shi ne aidan ta fa qila da hada ka ce ya kunu fi hadhihi la kafa fa qila da wuta ka ce wa ibn hanbal Allah ya mata rahama ya kunu fi hadhihi la kafa kana ga ya fa anan to da karma kana abinda muke gudu kada ka mancece ne ya zo ta karkata a ɗauki ɗan musulman nan a miƙa ba yahudiyan nan ya taso da jinin musulunci a cikin yahudawa to shi ko mene ya kalla wannan abu ba zai yi waye sai ya ce ma a sana ai kai mamaki can kiyafa ma irin wannan wurin a zamanance sai ka ce kai mamakin yin DNA ma abin ya burge ka mana تعسري لي والتنسيق جملة تعسرية وهذا أصف الوجهين عند الشافعية ولنكما فتوى تعمل ابن حنبل سيذوب الإمام الشافعي itace mafi ingancin fuskoki guda biyu a wani alimamu shafi'i alimamu shafi'i galiban da yana da fatoyi guda biyu al-kadima wal hadisa al-fata wal kadima wal fata wal hadisa wayannan guda biyu a wata kashin wannan matsala ko matsaloli guda sai su zama sai ta fi da zai ya ce gara da su da matsayin su duka iri da to a cikin wajen alimamu shafi'i wannan fahimtar to wannan fasawar da ibn hanbal ya bayar ita ce a sakku alwada aina inda wa qalu fil wajhi na suka ce kuma ta wata fuskar la tutabaru la kafatu a huna a irin wannan yanayin ba a yin kiyafa ba yahudiya sun ce wannan san naka ne to ba bukatar a ce a je a yi dna a'a kada a yi kawai ɗa na musulma sai sai idan ya kini ko waƙi zahiri ya nuna ba naka bane kaga kuma kira ba ta goyi ban sauki dan wata abata amma a ce misali haihuwa da kai abin ya rikice aka kasa gane waye a dauki da ba musulma kana an gama yace da annabi ke babu littafin da ummi ko la tusabaru kafatu hauna bi imkani ma'rifatu ummi yaqinan bi khilafin ali saboda ne me yasa ce ba za a yi iyafa ba saboda za a iya gano ruwa cikin sauki sabanin kuma sabanin kuma ta ya to da ya za ya gano ruwa cikin sauki tausayin da sauransu za ka iya zai iya nuna maka an ce yin magabata ne aka samu wani ma irin wannan jayyar ta kawai mata biyu suka haihu ɗaya ya rasu ɗaya su ɗaya jayayya ta farki a tsakanin su cewa shi wannan da yake a rayar su duka biyun kowa na cewa na ta ne aka yi masu wa'azi su ji tsoron Allah don wallahi sun san gaskiyar suka yi saurari shi da ta yake to bari amfani da psychology kawai hikima sai yake cewa to a ji a kawo mashi wuka sai suka ce me dai sai to tunda jaya ta ke yanke ta ke karewa ba sai a yanka shi ba a ba kowa da ni ita wanda ba ɗanta ba ne sai ta ce ta yadda saboda yar a fasa ce kowa ya rasa kana ta ne za a sada ita kuma sai da ce a to in dai yanka shi za a yi ta ta haƙura a ban mata sai ɗauka na ce wannan muguwa da ba na taɓa idan a fasa ko ya rasa ita ce a yanka kaga yanzu da me ya gano na ta da tausayi irin na kuwa tausayi sai kawai ya gano ne ta ruga ne ta ba ba ta kayanka to shi na ne yake ga to tun da haka ne kuma ka iya gano kowa cikin sauki ba ka da bukatar sai an yi gwajin kwayar halitta ba ka da bukatar sai an yi kiyafa a gano amma idan wannan maganar a wancan lokacin haka take za a iya gano ruwa cikin sauki yanzu ma hakan take sai ka ce a yanzu ne gwajin kwayar halittar sai ya ci sauki a gano zai fi kiyafar ma ta kiyafar ma kwaya nawa ne ka zo kawai ka kewaye gari ka samu wani ka ce da Allah ya ware maka dai da wanda ya fi ta wannan akwai jinin suwa ne ne da irin kwanta wani in ya gama ka ji kwaɗar da zai zaka sha mamaki zai haɗa ɗan yammacin duniya ɗan gabashin duniya ma ce ni ɗan uwa ne ma da ce wasu sahihu amma fa magana mafi inganci ya ce ba da safa ce hakkin mar'atai kawai irin wancan matsalar ta faru kawai a ce a ɗauko mai kiyafa game da waɗannan matan guda biyu ya raba gaddama ya kan ya tantance jinjirin a ba mai haƙƙi a cikinta da aka huce barin da ta bari rubutu saboda ita kiyafar in ta zo za ta yi da aka yi da kamanceceniyar uwa kuma an yadda walwala su ya kudu shaba min al'ummi taratan wa min al'abi tara kamar yadda ke sanar dan abu aishi ya ko abin haihuwa wani lokaci yana kamanceceniya da mahaifiya ne wani lokaci kuma yana tibo kamar cikin yanzu ne daga mahaifi bi dalilin ma da karna min hadisi Aisha wa Ummu Salama wa Abdullahi bin Sallam wa Anas bin Malik wa Thawban radiyallahu anhu saboda abin da muka ambata daga hadisin Aisha wanda bayani akai shi ya gabata da Ummu Hadisi da Ummu Salama da Abdullahi da Anas da Thawban su duka Allah madaukakin sarki yarda da su وإمكان معرفة الأم يقينا هو إمكان معرفة الأم يقينا da kuma yiwuwar sanin mahaifiya bisa tabbas ko in kanu ma'rifatil ummi yaqina yiwuwar sanin mahaifiya bisa tabbas la yamna iftibaran ka fati inda adami yaqini baya hana a yi la'akari da kiyafa lokacin da aka rasa wancan yakinin amma idan akwai yakinin akwai tabbacin babu matsala ya ce kama cutar ta tabiru ha بالشبه إلى الرجلين عند عدم الانفراد كمرية تكون نعتبرها كمرية تلاقي لأكل لكمن شيء إلى الرجلين لوكة التجاهية تملك أساسان متاني قلالي عند عدم الانفراد lokacin da aka rasa mai shimfiɗa a tsakanin lokacin da aka rasa mai shimfiɗa وقد روى سليمان بن حرب عن حماد عن حماد وعن حماد عن هشام بن عفان عن محمد بن سيرين قال حدثنا الولي ونحن سبعة ولد سيرين حدثنا الولي ولي ya yi aikin haji tare da mu wani hannu saba'a alhali muna mu bakwai kamar ka yi cewa irin zaman can ya haɗa mu ko zaman hanya domin gudanar da aikin haji ya haɗa mu da shi alwali da kuma mutum bakwai ƴaƴan mutum ɗaya ƴaƴan siri famar da bina ilal madina sai ya wuto mu akan hanyar zuwa madina falamma da kalna ala zaidu bin sabit yayin da muka shiga wajen zaidu dan sabit a madina radiyallahu anhu qila la sai aka ce mu haula ibnu siri sai aka ce mashi wayannan duka yayan siri ne kala fa kala zaidu sai ya ce mai riwaya ya ce sai zaidu ya ce hada ne da ummi wa hada ne da ummi wa hada ne da ummi kama aka ka'a aka ce musu ka zo yin mutanen guda bakwai duk ya ɗan mutum da ne Allah ya rubuta shi da su haka da sanin zara a kuma ba sai zai da yake cewa to shi ma bari ya bari bari ya tuna kiyafa da kwarwar shi sai ce kaga da wannan da wannan wanda da da wannan da wannan wanda da da wannan da wannan wanda da shi kuma wannan goshi da wannan kuma da aka ce masa haka ne suka ce kuma haka ne wa ya faɗa miki ba wanda ya faɗa miki akwai abin da ya kama da haka ne yanzu ba ruwan shi da uwar ba ta ga uwar ba tsakanin wannan da wannan na akwai kamar ceceniya wani abu zai la'akari ne a yanzu wannan karatun sai an kai ce wannan maganar da mutum zai same ta cikin tarihin kwadimash na ibn asakir mujallabi na goma sha tara shafi na ɗari uku da talatin za ka samu wannan magana cikin sirru alamin nubala na alimamu zahabi a mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da talatin da takwas kamar kada bukurat malam bukurat masanin harkar likitanci masanin medicine da pharmacy a wancan lokaci mun yi magana a kan shi ɗaruruwan shekaru ka ta haihuwar annabi isa alaihi salam ya rasu bukuran da yana da wani littafi da ya samu suna da ajinta dan tayi yace wai da kana maniyu rajuli akthara min maniyin mar'at asbaha tiblu abaw wannan bayanin da an wuce idan maniyin namiji ya fi yawa kan maniyin mace yaro ne kama da ko idan kana maniyin mar'at akthara min maniyin rajuli asbaha tiblu ummu idan maniyin mace ya fi na namiji yawa yaro ne kama da mahaifiyarsa وقال يتعلم أن ينزل من أعضاء البدن كلها shi mani yana zuwa ne daga kowane bangare na gaban cikin kwace kowace gaba lokacin da za a tattara mani da za a halicci ɗan adam da shi to kowace gaba za ta ba da kasar da koyaye sai a haɗa haka idan aka ce to an samu kamanceceniya fada adam ba mamaki yace wa yadda ni da sahihi sahiha shi wannan maniyi zai gudana daga lafiyayye a matsayin lafiyayye idan sinadarin ya zama lafiyayye abinda ake tsammani shi ne za a haifi lafiyayye idan sinadarin ya zama mara lafiya ne abinda ake tsammani shi ne za a haifi mara lafiya to idan shi mahaifin yana da wata lalura a ɗaya daga cikin gabbai kuma yanzu ruwan da za a halittu yaron daga waɗancan gaban za a tara za a iya halittar yaron da wannan lalura su ne cututtuka wanda ake gado kenan shi ne yake cewa wa minas safini safima shi kuma wanda bai da lafiya to bane zai zo mara lafiya akwai yiwuwar ɗan da za a haifa shi ma ya zama mara lafiya kada ya ce inna sula'a sai ce ka lura da wani abu masu saiko irin wanda ba sa da gashi haka a gaban kai to galiban yaliduna sana'a suna haihuwa ne saiko ne galiba su da ke faruwa kenan shi za su haifa ko yanzu da za ka samu wani a cikin mana ka gaya gashi yake a nan in ka tada yaran garin nan za ka iya zama yayan shi ko kayan a rikizo za ka ba yawa don kila ka ɗan ƙara ɗaya biyu amma dai za ka gano kawai ka kalli to za ka wani dukkanin gashin ya zo ya tara dukkanin ya riga wani kuma ya shiga wani to ka tattara yaran za ka a ƴaƴan shi akwai wanda zai biyo wannan gaba to shine ma da yake so a fahimta nan ya ce wa shuhulu ya liduna shuhula waɗanda suke da hakiya a ido irin wanda idan shi aka yana da matsala zai ma gani da shi wani dukkan baki haka ya ja lalata idan to irin su suke haifa wani shuwalu shuwala masu halarigarki in sun tashi haihuwar sama masu halarigarkin nan su haifa hikima ce wannan ta Allah madaukakin sarki wa qala yace amma lahum amma shi nama fa inna guriyar ruwa yadda ruma da hali zai rika sabuwa zai rika haɓaka tare da naman yara wa ya kudu ku fiye ma wa yi kudu ku fiye ma fasi daga nan sai a halicci gabbai a cikin yara ga tsoka ga nama a cikin shi ga gabbai duka ƙanana kaza sai su rika girma suna girma suna girma daga nan sai a ci gaba da halittar abin da za a halitta wa yakunu kullu shay'in min al-jalili shabihan bima yakhruju min sai zama kowane abu da ka gani a cikin yaro to kamanceceniya ce daga inda ya fito eh ba za ka ci ɗari bisa ɗari bisa ka so mai yawa ya ɗigo wa kada yake karyata wallazu miraran kasiratan min al-umyani ومن به شامة أو أسد shekari ya tawalladu miraran kafira su min al-umya to da dama za a ce ai ta haihuwar makaki kamar bihi shama da wanda ke da wani abu na tawaya ko na kasa ko wanda ke da wurin da bai da gashi a kai au asar ko kuma wani kulkushi ko wata alama a cikin mahaifi ko mahaifiya wa man bihi alamatun ukhra da ma wanda ke da wasu alamomin na daban min ban bihi alamatin misluha sai a haife shi daga wanda yake da irin wannan kamanceceniyar ko irin wannan illar wa kasira fa yulad abna'u yusiruna ajdadah sai yace so da dama maza ga an haifi yaro amma ya koma baya yin kama da kakan shi wannan bayanan duka an musa baya au yusiruna farabatihim ko kuma su yi kamanceceniya da ni da dangi wannan shi bayanin nan wakala har yake cewa az-zuhuru fil aksari galiban ƴaƴa maza yushbihuna aba'ahu galiban suna kama da iyaye ne ko dangin uba wal inatu yushabbihna ummahatihinna ko yushbihna ummahatihinna su kuma ƴaƴa mata galiban suna kamanci keniya ne da ƴaƴan iyayensu mata wannan duka haka ana mutunci sarki ya tsara idan an samu wani sababi misali wanda yake nuna yiwuwar faruwar haka kamar yadda mun yi bayani a baya ba za a fusa shi ba amma ba za a sallama mashi dari bisa dari ba wannan shi ne karshen wannan bayan sai wani fasalin ma da ke fasul wani fasali قد يكون وقد يكون كبك المولود وغصنه من أسباب الأخرى wani lokaci munin ɗan da za a haifa da kuma kyan ɗan da za a haifa zai iya kasancewa ta wani sababin yanzu wancan bayanin da ya yi mana yana so ya nuna maka kenan muni da za a haifi yaro da shi gado gado mummuna ba zai taɓa yi wani kyakkyawa ba kenan ba zai yiwu ba to amma ya zuwa kaga yanzu kai ne za mu ce ba mu yadda ba dan yau da kullun da waƙi sun nuna akasin haka to shine ma da yake to bari a yi bayani wancan maganan ba ana da talakin ta take ba ko kuma ba diman da'iman haka abin yake ba a yukhrij al-hayya min al-mayyit baka cikin yayi tana gurin su balarabi ya auri balarabi ya kuma ta yi bakin fata kuma ana yi to shi ne yace akwai waɗansu sabubba waɗanda idan suka faru lokacin da mace ke da ciki ko dab da za ta ɗauki ciki ko bayan ta ɗauki cikin kenan ko lokacin ɗaukar cikin wancan lissafin kam zai iya canzawa shi kenan mahaifin dogo ne bari amma yayin ɗaukar ciki wani abu ya faru yakan ya koma gajeri farare ne iyayen amma lokacin ɗaukar ciki wani abu ya faru sai tsarin ya canza iyayen lafiyayyu ne amma wani abu ya faru lokaci ko bayan ɗaukar ciki shikenan sai wannan lissafin sai ya canza to wannan shine ma da yake sai mana bayani shine yake cewa wa kad yakunu kubul mawludi munin abin haihuwa wa husnu da kyan abin da za aka haifa zai iya kasancewa min asbabin ukhar daga wasu sabubban na daban kowa zai so mun mashayarwa a haifa mashi kyakkyawa ko to duk da shi zai mana bayani a nan kana son kyakkyawan jinjiri ne zai faru ma da yake min ha daga cikin abin da ke tasiri wajen abin da ko ga abin da za a haifa shine afkarul walidai tunanin mahaifa tunanin mahaifa ba wai a ce an yar kula ba bayan kula ba ce darasi ne za a baya in ka je za ga wani lokaci an haifi jirajirai da wani yanayi na halitta mai ɗaukar hankali ko tada hankali ai za ka iya ganin misali an haifi jinjiri da wani abu ya tsiro a kai kamar kamar dabba kafin ka je ko'ina hukuncin farko da za ka yi tsakanin mahaifiyar ko mahaifin sai rika tunanin wata halitta ce irin wannan da yaron ya dab da ɗaukar ciki ko lokacin ɗaukar ciki ko bayan ɗaukar ciki kuma aka bincika zai wahala a saba to da inda tunanin ko ba ko uwa ya tafi to za ke samun tsamin kama da wannan za ke samu yanzu ka zo ka sami magidanci tunanin shi kawai kare gayu ne an san gayu shi da kare ai ba dama ne ko da yaushe dan kwikwiyo ya girma ya nemo wani wane ne don ba ya sa barar da aka tashi masa haihuwa jinjirin ya kwaso wata kamanceceniya ta kara idan har bai kwaso a sifa halakiyya ba to zai kwaso a ɗabi'a sai ga yaran gani wani kare kare kare kare da dai haka ai ta mamaki shi yasa masana suke cewa mace na samun ciki duk wani abu da ba za a so ɗan da za ta haifa ya kama da shi ba a hana ta kallo yanzu shi kenan matar ka na da ciki amma kullum tana kan arewacin teku wayannan tsararar tsararar su take kallo ƴaƴan fa irin za a haifa ba wani ai zai ce to ai dama za a haihu ba riga ne ai sai yaron ya isa sa riga ya ki sawa shi ma ya kai wata ashirin da hudu ya kai twenty four a ce wanda za a yi hijabi ce ma mai hijabin nan zafi yake mun ba na son sa shi kuma suna fada a ce ah kaga maman na karanta a a adai wata ciko ta rika kallo ba masu hijabi ko kuma wasu kawai sai a ce wai ta kallon horo kaga da kallon horon nan an gama shi kuma cikin ya maza ya tsata ko da ba haifi horon zanna ba sai a haife shi da tabiya irin tashi to yace dai afkarul walidai tunani na mahaifa suna ba kullum ka zama mai kyakkyawan tunani za ka ga wani wani bai mutane fata alkhairi sai wani ba ma mutane ba har kai shi yadda za ka zo ka ce ma wani wani ka shirya gobe mu tafi Abuja hakan me zai fara hararo ba kai shi yankin naku suka kama su ba wannan ba sakare ne don hada ai kwata-kwata kan kawo wani tunanin da masu wucewa a hanyar su dawo lafiya da wanda ake kamawa su wa suka fi yawa masu masu zuwa su dawo lafiya to amma kai saboda tsabar muna nawa Allah zato kai sai ka shiga cikin minority a ba ma ai idan goma ke wucewa ana kama tara ka kaddara kai ne raguwar ɗayan da ba a kamawa. Ku irin wannan tunanin to shi ne sai koma sai tasiri a yara. Sai koma sai tasiri. Da ba a so mutum ya zama da kodin yaushe tunanin shi mummuna ne. Shi yasa ake kayan kafin aure ake fara shirin tarbiyyar yaya. Tunaninka ka gyara shi, ka kyautata wa mutane zato, ka yi masu fatar alkhairi, kai wa kanka kyakkyawan da kai kyakkyawar mu'amala duka wannan kana yi ne domin ƴaƴan da za ka haifa kila nan da shekara talatin ba kuma za su ci gajiyar haka kuma al'umma za su ci gajiyar haka addini ma zai amfana da wannan ya ce wa khasatan tunani ne komawa ya tasiri ga jinjiri musamman na alwalida na ita mahaifiya إذا جالت إذن akwai bugun da ya zo idan jalatat ko akwai bugun da ya zo a haka amma ce amma jalat din ya ki idan tunanin ta ya tafi yayi taya wa taya wa ta inda mubada lokacin kwanciyar ta da miji lokacin kwanciyar ta da miji wa ba'daha da kuma lokacin da kuma bayan kwanciyar ila wakati tahalluki al-jamili har zuwa bayan sun kwanta yan awoyi da za su biyo bayan ila da kwanaki lokacin halin ta dan tayin sai da mana duk wannan lokuta tunanin ta ya tafi ila tunanin ya tafi fil ashqasi ga wasu mutane can na daban allati tushahiduha wa tu'ayiduha mutanen da take gani ko da kwalba na talabijin ko a tv da ko mutanen da take hararowa kamar gasuna yanzu misali kila shi yasa tana ta hana ya auren dole lokacin da aka yi ma wata mace auren dole lokacin da take kwanciya da shi mijin da ba ta san za ta iya hararo wancan mijin da take so nan komawa zai ya biyo wancan ka yi wahalar banza shi yasa in ka je ta ce ba ta san ka ko ba kai tsaye ba cika wandanka da iska ka koma Allah zai haɗa ka duk duniya ba mutumin da kowa ke kuma Allah ba zai yi shi ba a ce ga wani mutum duk duniya ana sai wala hayi za Allah bai yi to kuma ba zai yi ba suna ka duk yadda kake ga ka haɗu to wannan haɗuwar ta ka kuma rashin haɗuwa ne a wajen wata sai bari dai a furfurce ta dukkan gama waye naka ita ko waye wannan take so ba saboda irin wannan take so ba kuma kan ka dai kace mutum na mutum ya ki mutum ne kace kana son su ce to mutum ya ki mutum ne ta ba ka sako ba sai ba kuma na so ta bar layi amma in ka zama dan ana ce to za ka daiwar maka kamantin kama ta fuska ma duk da sauki akan kama ta ɗabi'a akan kama ta ɗabi'a wace lokacin kwanciyar da mijin ya tunaninka na wajen wancan shi kenan sai shi yara da za a halitta sai a ɗibo kamar ce ya ta wancan sai a zo sai a haɗa alladhi tushahidu ha wa tu'ayyinuha wa tatazakkaru ha wa tashtaquha ko abinda take yawan tunawa ko abinda take shauki shi da kaunar shi ko menene ba ko da ba ma mutum bane ila cikin dabbobi ne kila cikin waɗansu abubuwa ne na launi ko kaza ko kaza to sai ya zamana ya biyo ya dan tayi ko dan da za ta haifa sai ya kwaso wani abu na irin wa'in kan da biyu ya ce li'annaha tuhibbuha wa tawadduha saboda ne tana son wancan abu yasa sai dan tayin ta yi tasirin ne kuma tana kaunar abu fa idza damat li fikratu fihi idan ta dawwamar da tunaninta game da wancan abu walitti yake ilai da kaunatuwa da shauki zuwa gare shi to ajba aljanni dan tayi kawai sai ya kamance ce ya da abin da haikar ta karkata wa tusawwiruha wa tusawwaru bi surati Allah ya ta cikin hikima tashi sai suranta abin da surar shi sai suranta yaron da surar wanda uwar ke tunani fa inna tabi'ata nakala ita tabi'a na katar juna sai sa matar mutum na samun ciki duk wasu ababe marasa kyau a gidan kuwa ɗaki duk sai a shiri wasan wani ɗan siyasa shi ya zaro ido bai ma tuna ne ba sai ka cire shi kai ma sai dan ka yi zo ga shi nan ya biyo da ce ah wannan karatun gidan wani rabu shi sani ga zaro ido ga ma tuna ne ba ga shi kuma kayan yi ɗan ka yi kama da shi duk da kwakwashe duk da cikiri hatta kalan da ba ka so ko ba ta so a ciri in zuwa ne na yin ce ba ta san mage har da lokaci ce shin ji tsoron tsaya ni sai na ace buhun wake na yaje ina za za ba ta maka buhun wake ko ka ada magen nan buhun waken ka da zaka siyar kwanan nan zai zai zai kai labari amma za ba ta danka sai sai sai biyo magen a ce ba ta so ko kana da wata riga ce ba ta so ko ka kyautar ko kuma ka yi ta ajiya ta rita yi eh yau da haka za a yi ko wani abinci ka hararo wani abinci da ka fi so ita kuma da ce ba ta so dole ka haƙura in ka ci ma ka yi buroshi sannan ka shiga gidan duk haka ake so ba wai wannan za ka ce ba dan ita ma za ka yi bayi eh dan itan za ka yi saboda ɗanta da ɗanka kama don yaron za a yi wanda in aka samu akasi na daidai kafin a jingina shi da ita so goma so ɗaya an jingina ɗan da kai so goma kaga yanzu kai ne babban wanda zai ɗanɗana kudar shi shi ne ke cewa haddasa ni ra'isul asibai wa alaikum assalam eh eh eh in take ba ta so sai a daina shi in zai ci sai je wani wuri ya ci a mutunta ta ai so take a jawo ta a gida suka ce in mace cikin da ya kai wata shida ba kamar lahira ta fi ta fi kusa da lahira a kan duniya da ko mutum ya kusa da iya lahira in mara lafiya ne ba ganin lafiya shi ake ba mutum na ganin asibiti sun ɗauke shi rangaranga daga gida kwana biyu ba san inda yake ba ya ɗan farfado ya ce kasa har za ta yi tambayar shi ma wata iri za a ji a kwaso ne a ce ya zaba to da an kosa a gaya to me ciki ta fi tantantar haka me ciki ta fi tantantar haka to da haka ta ce kawai ba ta san abu kaza sai a haƙura a daina kwata kwata wata nawa ne in ya daɗe wata tara temporary ne za a dawo a ci gaba da shi ba ta san kaza ba ta san kaza ba ta san kaza shikenan وعليكم السلام a to ai lari kan duk Allah ma bai fi da samun da abin da zai yaba da na ita sai a dinda kawakin soya a mata ko a ci kawakin soya a niko shi in yi masu zai iya ba da yake yace wa hadda ne ra'izul atabai wani shugaban likitoci ya ba da labari bil qahira al qahira yake kana adilaktu ibn akhi na zaunar da dan dan uwana ya kulun nasa yana ba da maganin ciwon ido ko yana sa mutane tozali irin tozali na raman na ciwon ido yace fa ma ba ka sai da ya tsira hatta da wa bi raman yace wallahi mutumin nan bai kade ba kawai shi ma ciwon ido ya same shi ina ga wannan wannan zai goyi ba kamar camfin hausa ko in kana bayar da maganin wata cuta amma shi ba wace tun da ɗan karin wayo gare shi sai ce amma ana ba da sadaka ba a kama sadaka ba ta wani hanawa amma ya ga asarar kace yawa ne ya yi ta ba ku yayin su kamu ko shi ya kamu ko bai shi kori ba da zai ga kwarke rage asara to amma dai ka ba da sadaka sai ce no za a ji sadaka ba ta yawa ba ta kada sai a ta karɗa sadaka to galibin abin da kake ta bada ko kake mu'amala da shi ko cuta ko waye za ka iya kamuwa wannan yaro kawai sai ga shi da ciwon ido falamma bara'a minhu ada fa'awada rahmat lokacin da ya warke daga ciwon ido sai ya koma sana'ar shi sai kuma ciwon ido ya sake dawowa fa alimtu annahu min fathi aynayhi fi a'yun az-zuman rumbi sai na fahimci abin da ya sa ya kamu da wannan ciwon idan bai kama da hajiya saboda yana yawan kwana idan mutane na musu wannan tozalin kuma a ciki akwai masu irin wannan ciwon wannan kuma ba wai addu'a ba ne cewa wani ciwo ne ke tashi daga wani tsuntsun yawan ganin abu ne yawan ganin abu ya za ka ce su kana da wani akwai gida haka sai wani matar mai tana da mai ciki a gida sai wani gurgu ya yana da hanya sawa ina za ka zai ce bara din sai ka sallame shi da kauri kar ka kara dawowa kana gani in daidai lokacin ana halitta ta yaki ba a haka kada ta yadda a kai la dangin iya wa la dangin baba almajirar ran nan shi ne aka ɗan yafata kaɗan ma aka ɗiba na ka ba zai kai shi ba amma da ɗan yafata ka bai shi kuma yanzu rantsi ya tashi haihuwa ya zama gado shi da za a ƙara shi kenan a biya yi nisa ma da yake cewa fa alimtu annahu min fatti aynayhi fi ayyun ar-rumdi wa tabi'atu nafkana ita tabi'a da ta gani satar ko tashi take daga wani ta je wajen wani madan ce wa kada zakar al-atibba likitoci sun bayyana sun ambata anna idman al-ha'ila ala akl safarjari wa tufahi mimma yuhassiru wata al-mawludi wannan yana da tsada ina karatu na wannan faraka da mutum bai ba ta mata su da su ba wai ne ciki ka dawwama akan cin ka dirbimci cin safarjan wani abu ne mai kamata apple dangi ne na su abul wato fa da abul a ce kullum da cikin guda uku kullum biyar shida uku kullum biyar shida dalilin biyu yin ma yi hasbin wani almauludi kaga in ta cin abun da yawa to za ta haifi yaro kyakkyawa duk munin uwar duk munin uba kaga wannan ma ya iya gwadawa duk wata kullum da ta biyu uku biyu uku biyu uku wannan sun ce an gwada ne wani likita ne ya bayar da wannan an kwada yau ba ta da bila yi wai sabbi launa kuma yana wanke launin yara za ga yaran sun haife shi da kyakkyawan launi wa kare hulil hanili ru'yatar suwar shari'a suna kyamar mai ciki tare da kallon munanan hotuna duk wani hoto mai muni ko mai motsi ko mara motsi kar ta kalla kaga mai ciki kar ta kuskura kar ka bar mai ciki ta kalli katun kaga katun din nan za a yaban mara katun wal alwanu kanida da kuma launuka masu duhu marasa kyau a har tantin mai dakin ka na da tantin dakin ka wani marun marun ne wani ruwan cakulan mai duhun siya na ka ɗauke wuta zulumatun ba kana kamun ciki sai ka dawo kai mai ruwan lemu mai ruwan apple da mai ruwan gwal ɗaki ne wani ɗori haske to sai yaron ka sai fito da irin wannan hasken amma yanzu kai wani matar fara amma tantin ɗakin ka ruwan cakulan ko kuma a yi dan baki kana mamaki kan na bango mana ga inda yaro ya samo kana yace wal buyutil wahsha asbayyaka to sannan ana kyamar a bar ne ciki a gidaje na kadai ka bar mace ita kadai a gida ko a dayyaka ko kuma gidaje kuntatattu ita ne ciki ana so a samar da yalwataccen daki yalwataccen falo yalwataccen saka haka ake son a sani ta wataya amma ciki daya da kai da ita da 'ya'ya bakwai haka za ta wayar shi ma kuntace ina sai zo dan tirin din ya san ba wurin kwana ba gado yace wa inna zalika kullahu wannan dukkan yi asiru fil dali wallahi yana tasiri a dindin kuma ka mai dakin ka na samun ciki kace akan a kaya nawa da kana ne baki su ko sadaka ko akwai dantin nan yayi da ya ba a canza yaro zai zai fara cin kuɗi ka wanda za a haihu ka saba dama magana rago ba zai ba za ta wahala ba to saboda yanayin lokaci sai mu da ta nan ya na sallar mu da hamdi kashi da ya na ila nisa da su yi kuma da ya na sallar mu da ya na sallar mu